نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar ma wannan dare na juma'a shine dare na 21 ga watan Ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 20 ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryamu alaihi wassalatu wassalam 2025 a wannan masallaci mai albarka masallacin sabo kwalta a wannan gari na Ningi kalamar hukumar Ningi abokin abocin Najeriya za mu tashi aya ta 26 ko alkhabithatu lilkhabithin ina ta mai guda uku ne ko hudu ko to bismillah
Assalamu alaikum. Wani mai tambaya na farko yana cewa idan na sallar ashar na yi hajjar shafari da wuce sun zan iya tashi cikin dare da yi sallah.
A da har kasar na yi amsa kwatankwacin wannan kwanakin baya ko? idan mutum yana da burin zai tashi cikin dare ya kara to bai kamata ya wutare ba an gane ko yawa idan ka yi hudu ko biyu ko takwas ko shida da liman sai ka haƙura haka cikin dare kuma in ka tashi sai ka yi abin da ka sallata sannan kuma sai ka yi wutare sai ka karfa sallaka kenan amma ba a yin wutare biyu a dare daya an gane? na'am
mai ɗaura da mai na cewa malam ya hukunci wanda ya zaɓi imamin unguwarsu kuma ya tuba.
shikenan shikenan taballahu anhu Allah ya karɓi tuban shi da zagin liman da ba liman ba duk haramun ne to amma zagin liman din ya fi ƙarfi saboda bayan laifin zagi ga kuma rashin kunya tunda shugaba ai bai kamata a zagi shugaba ba amma tunda ya tuba insha Allah taballahu anhu
Mai ɗaura da mai na cewa malam ina tambaya ne akan zakkar ma'adanai. Akwai zakka ko babu?
ma'adanai wani irin ma'adanai Na ƙasa. Suka za.
oh In akwai. Na. In babu zan iya ba da sadaka?
a sosai ku za ka iya ba da sadaka za ka iya ba da sadaka amma ai tunda abu ne wanda ba taruwa yake ba nan samun shi ake tsalle-tsalle jifa-jifa su kaga amma inda dukiyar an sa ta a wani gu ana juyawa ta kai nisabi kuma ta kai shekara kuma mallakinka ne cif to kaga za ka fi da zaka akan wannan sai dai idan rekhaz ne rikaz hidima na abinda mutanen jahiliya suka boye kai kuma Allah ya magam daga tarka samu da wannan sai a fi da khumsi kamar yadda hadisi ya nuna fi rikaz da khumsi
mai tambaya mai tambaya da mai na kawai fatan ma da ya sha ruwa ya biya Allah su kuma biya malam da ruwa da shi ba na'am ilimin sabana
na'am me ya halittar saka kara a bangon ɗaki
a gaskiya dai akwai nau'i na fariya ina ga sayyidina aliyu ne Allah kara masa da kuma kowaye shine yaga guri an gayyace shi kuma an yi bango ado da irin wannan yace ba zan shiga ba gaskiya kuskure ne duba da yanayin da ake ciki na rayuwa amma in mutum na da wadata dan yayi to mafi ala dai a hakura ya fi sauki
sannan kuma ya ce me ya halittar raba ɗaki da talle don ɗakin ciki da yi
larura ce in kana son ka magance baci kudi a baci kenan ba laruri ya sa laruri yasa ya raba daki ko saboda wala Allah gun ba zai ishe su ba kuma ga yara ko makamancin haka don ya sa kyalle ya raba kuma shikenan sai ya laifi A'a, in kana son ya raba ke ma'ana kai ya sa kyalle ba shi zakka mai kauri to kaga insha Allah sai ya kara daki bayan wannan ko kuma ya tashi daga gun wala Allah ma haya yake sai ya gina nashi ba wani laifi bane ba rayuwa ce take nuna haka din
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
na'am Allah subhanahu wataala ya ce alkhabithatu batattun ma'ana kalamai lil khabisina na batattu ma'ana mutane ne wal khabithuna batattun abubuwa ko maganganu ko ma menene lil khabithati na munanan abubuwa ne bi ma'ana munanan maganganu na munanan mutane ne waɗayyibatu liɗayyibina daɗaɗen kalamu na daɗaɗen mutane ne waɗayyibuna daɗaɗen maganganu ko abubuwa liɗayyibati na daɗaɗen abubuwa ne ma'ana mata za ku ga cewa alkhabithatu mata jam'i ko alkhabithina jam'insa walkhabithuna maza lilkhabisati mata والطيبون والطيبات ماتا للطيبين ماذا والطيبون ماذا للطيبات ماتا بمعنى تفسيري دي malamin suke yi ko dai ka ce ma'ana kyawa munanan kalamai suna fitowa ne daga munanan mutane ko kuma munanan mutane maza na munanan mutane ne mata munanan mutane mata na munanan mutane ne maza kyawawan mutane maza na kyawawan mutane ne mata ko kyawawan mataye na kyawawan mazaje ne an gane tafsiri bi take dauka ko dai ka dauki ma'ana alkhabithatu dinnan bi ma'ana dada dan maganganu wai ba ma'ana ka- maganganu na banza lil khabisina na mutanen banza ne an gane ko maza wal khabithuna ma'ana munanan ma'ana mutane lil khabisati na munanan mutane ma'ana mutane ne mataye sannan kuma wat tayyibatu ma'ana dada dan kalamai lil tayyibina da dada dan mutane ne wat tayyibuna dada dan mutane kuma lil tayyibati da dada dan mutane ne mata ko kuma ma'ana al khabithatu mutanen kwarai mata lil khabisina na mutanen kwarai ne ma'ana maza wal khabithuna mutanen kwarai maza lil khabisati na mutanen kwarai ne mataye wat tayyibatu da mutanen kwarai maza ma'ana mataye lil tayyibina na dadadan mutane ne ma'ana maza wat tayyibuna dadadan mazaje na lil tayyibati na dadadan ma'ana mataye ne bi mana kowanne zai dauka malamai suka ce abinda ake nufi a nan gurin shine ma'ana wannan na ƙarshe a ɗayyibatu littayibi na wattayibu na littayibat ba na manzan Allah da matayensa bi mana manzan Allah daddaɗa ne shi kuma na daddaɗan mataye ne sannan matayen manzan Allah daɗaɗa ne na daddaɗan abu ne wa ake nan namiji manzan Allah an gane cewa mana mutumin ƙwarai mutuniyar kwarai mace ta mutunin kwarai namiji ne mutuniyar kwarai mace ta mutuniyar kwarai namiji ce mutuniyar kwarai mace kuma ta namiji namiji na mace ne an gane ko mutuniyar banza ta mace ta mutumin banza ne namiji mutumin banza na mace na mutuniyar banza ne mutuniyar banza mace ta mutuniyar banza ce ma'ana namiji banza namiji na banza mace kun gane bi ma'ana ku kwariya dai tabi kwariya an gane kowanne ga kufi'insa dama duk wanda kaga suna tafiya bai daya to hali ne yazo daya in na kwarai ne to shi ma na kwarai ne in na banza ne shi ma na banza ne to shi yasa ko wannan ayar kadai ya kamata a dagawa mata ya manzon Allah a san cewa suna daban ne tunda duk duniya ta yi imani manzon Allah ba ba ma tayyib ba shine ra'isul tayyibuna baki daya a duniya tun daga halittar duniya har zuwa ƙarshe manzon Allah shine ra'isu dayyibuna shugaban daɗaɗa tsarkaka an gane ku to tunda manzon Allah shine shugaban daɗaɗa tsarkaka to kaga sahabbansa da matayensa su ma daɗaɗa ne tsarkaka babu yadda manzon Allah zai zama ma'ana tsarkakakke mai daɗi kuma Allah ya haɗa shi da mummuna mace ko namiji ko aboki zai yiwu to kaga ba zai yiwu ba tunda har ka yadda cewa duk wanda ka gani yana yawo da mutum halinsu ya zo daya har masu magana suke cewa kar ka tambayi halin mutum ka tambayi halin abokin shi bi ma'ana akan fassara ma'ana mutum da abokin shi shi yasa kar kai la tusahib illa mu'minan kar kai abota sai da mu'mini kar ka bari kowa ya ci abincinka sai mai tsoron Allah saboda in kai mutumin kwarai ne to me ya hada ka da mutumin banza shi yasa malam abdurrahman mai aka dare ke cewa wala ya hilu lahu suhbata fasikin wala mujalasatahu yace bai halatta kai abota da fasiki ba kai ko gurin zama ma bai kamata ka zauna da fasiki ba sai da darura zaman mota ko zaman kasuwa ko zaman haya ko gurin taro amma in dai ba wannan ba to abota da fasiki kuskure ne to shi yasa kaga kenan daɗaɗan mutane maza na daɗaɗan mutane ne mataye haka kuma munanan mutane maza na munanan mutane ne mataye munanan mataye na munanan mazaje ne bi mana kowa da abokin tagwai ɗinsa to shine Allah yake ce ulaika mubarrauna mimma yaquluna wa'annan kenan da aka ce ula'ika malamai suka ce waɗanda ake nufi a nan gurin umuna aisha da safuwan tun daman su ne aka zarga da wannan kalamai su ne aka ɓata an ɓata matar annabin allah da sahabin manzan allah wanda manzan allah mun gani a baya ya ce safuwan ɗin nan bai taɓa shiga gidana ba ni ba safuwan ɗin nan bai taɓa keɓewa da iyalina ba amma me yasa za ku ɓata shi me yasa za ku faɗa masa ma'ana mummunar kalma akan shi to shine Allah ya ce ulaika bi ma'ana wancananka safwan da ummuna aisha mubarrauna mimma yaquluna sun barranta daga abin da kuke tuhumar su da shi an gane ku Allah ce lahum magfiratun suna da gafara babba a gurin mu wa rizqun da arziki karin mai girma suka ce shine aljanna an gane to kaga kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum wa inda suka zo da wannan ƙarya wani bangare ne daga cikin ku kar ku yi tsammanin wannan abin sharri ne a a bal huwa khairul lakum alkhairi ne a gare ku yanzu ummuna Aisha ba dan wannan ibtila'in ba ai ba za ta san wannan matsayin nata da wayannan maganganu ba Safwan Allah ya kara masa yadda ba dan wannan ibtila'in da ya samu kanshi a ciki ba ai ba zai samu wannan matsayi ba har Allah ya zo ya faɗa musu lahum magfiratun Aisha da Safwan lalle ne kuna da gafara a gurin mu inji Allah wa rizqun karim da kuma arziki babba malaman tafsiri suka ce mana aljanna ake nufi Allah kamar da gamdakatar na يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم
nam Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ga doka Allah zai ba mu'mine ko cewa la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum kar ku shiga gidan da ba gidajen ku ba hatta tasta'anisu bi ma'ana hatta tasta'azinu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha ku yi sallama ga masu wannan gida zalikum khairul lakum aikata haka ku yi sallama ku nemi izini shine alkhairi a gare ku la'allakum tadhakkaruna dan ku tuna dokokin ubangiji fa in lam tajidu fiha ahadan amma idan kuka yi sallama kuka ji babu kowa bi ma'ana ba amsa muku ba fala tadkhuluha kar ku shiga hatta yu'zana lakum har sai an ba ku izini wa in qila lakum irji'u idan kuma an ce wa alaikum assalam ku koma to ku koma farji'u ku koma huwa azka lakum wannan yafi tsarki a gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne akan dukkanin ayyukan ku baki daya na'am kun ga musulunci tauhidi ne bi ma'ana aqida kuma mu'amala ce to kaga yanzu wannan bangaren menene mu'amala musulunci nan yana koya mana ya rami mu'amalanci junanmu kenan Allah yake kiran mu'minai dan ya ba mu doka kenan mu a musulunci ba shiga gida a guje ba shiga gida ka ce excuse ko kuma afuwanku kamar da ake faɗa a da ko ko gafarar ku dai ko sallama ku dai duk wannan kuskure ne Allah ya ce ya ku mu'minai ga gargadi nan ga doka ta la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum kar ku shiga gidan da ba gidaddajin ku ba hatta tasta'anisu har sai kun nemi izini bi ma'ana hatta tasta'anisu ai hatta tasta'azinu an gane ku wato sallimu ala ahli ya sanin ku yi sallama malamai sun yi sabani wasu suka ce akwai taqdimi da da ta'khiri a ayar bi ma'ana la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum hatta tusallimu wa tasta'azinu kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun yi sallama sannan kuma sai ku nemi izini wasu kuma suka ci a ayat tana nan abinda ake farawa neman izini sannan ai sallama bi ma'ana assalamu alaikum wa rahmatullah in shigo wannan shine ka'ida wasu suka ci haka zaka ci kuma zaka ci a in shigo assalamu alaikum to duk wanda da kai yayi daidai assalamu alaikum wa rahmatullah in shigo shiru assalamu alaikum wa rahmatullah in shigo shiru assalamu alaikum wa rahmatullah in shigo shiru kai kuma ko da kaji idan ba ka so a shigo kana wani uzuri sai kai gum ba kai laifi ba an gane ko kai kuma idan an yi gum kar kai fishi wannan shine sunna domin abu musa al-ashari Allah ya kara masa yadda abin da ya faru kenan ya zo gidan sayyidina umar yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah a adkhul shiru ba an samu sa ba ya sake sallama ya sake neman izini har sa uku kawai sai ya juya tunda ba amsa maka bai na zama yana juya sai sai na umar sai yake cewa ni ɗazib kamar ba na ji abu musa yana sallama ba suka ce eh ta ya fito yana fito kuma sai ga bai gan shi ba sai ne sai bi sawunsa ya ce ya za a yi kuma kamun sallama kuma ka tafi sai ya ce ai na ji manzan allah ya ce in ka zo guri ka yi sallama ka nemi izini sau uku idan ba amsa maka ba an ce ka shigo ka tafi sai ce ina ka samu wannan magana faɗa kake ban amince ba sai ce to shi kenan sai ce zo mu je sai aka yi katare ga sahabban manzan Allah a wani majalisi a zaune shi kuma ya ce wallahi in dai baka kwanta kanka ba akan wannan magana sai na maka bulala ka san su sai na umar ba wasa sai ya zo ce da Allah akwai cikin ku waye zai taimaka ya cece ni waye ji wannan maganar na je gidansa na mai sallama sau uku kuma na nemi izini ba a ban izini ba na taho kuma ya ce da laifi sai ɗaya daga cikin sabon ya ce to bari ma mu ta da karamin cikinmu ma ya baka amsa kai baka ma sani ba ina dan masudi yake ya ce gane ce ba shi amsa ya ce ya kwarai tabbas manzan Allah ne ya faɗi wannan maganar cewa duk wanda ya zo ya sallama in ya sallama ya nemi izinin sa uku ba a baci dama ba za a iya amsa maka kuma a cewa ka shigo za kuma ya ki amsa maka ko in amsa maka amsa maka a ƙasa yadda ba za ka ji ba duk kowanne mutum ya yaya daidai sai ce eh tabbas manzo Allah ya faɗi haka sai ce ai kasuwanci ya ɗauki hankalinmu suna ta kufce mana da yawa an gane ko sai ya gamsu haka to wata rana kuma haka sa'ad bin ubada Allah ya kara masa yadda min al'ansar kun sani wata rana sai manzan Allah ya kawo mai ziyara sai ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah adhul kai shuru sai sa'ad sai amsa a hankali sai qais bin sa'ad bin ubada ya ce baba fa sallama ake yi sai ce baka ji na amsa ba can manzo Allah ya sake assalamu alaikum wa rahmatullah an shigo sa'ada ya amsa wa alaikum assalam yadda shi manzo Allah ba zai ji ba sai da aka hasa uku da manzo Allah ya daya yayi biyu yayi uku ya ba ne bai nemi izini ba ce shigo ba amsa ba kawai sai ya juya yana juyawa sai sa'ada sai ya fito da sauri sai ya cimma manzon Allah sai ce ya rasulallah kana sallamar ina jinka kuma ina amsa maka so nake addu'a kai ta mana ne shi yasa ai ta kake amincin Allah ya tabbata a gare ku to ni kuma ya zan katse ka baka min sau uku ba shi yasa ne ba kam ina amsa maka jina ne ba kai ya rasulallah shine ya dawo da ya ce to ya rasulallah zo mu je gida wannan yana maka tawadu da kankan da kai na manzan Allah ya zo gida aka masa abinci manzan Allah ya ci ya ji daɗi sai ya masa addu'a ya ce akala ɗa'amukumul abrar wa afdar inda kuma sa'imun wa sallat alaikumul mala'ika in ka je mutum ya baka abinci wannan addu'a za ka mishi akala ɗa'amukumul abrar wa afdar inda kuma sa'imun wasallat alaikum almalaika sai ce ya rasulullah to ga ga dabba nan na shirya maka ka hauka karasa gida da ita bi mana daman ya tana da dabba ya ce to ga shin fada na mata hauya annaban Allah ka karasa gida wannan kaga yadda manzo Allah yake ziyartar me kenan sahabbansa lan nan na karanta mana da Abubakar da Umar da Abu Hurairah da manzon Allah sun kai gidan ziyara gidan waye Abu Ayyub al-Ansari yau ko manzo Allah da kanshi ne kai ziyara ma'ana gidan wannan sahabi wata rana akwai yaron sa bai hude yana masa aikace aikace kwana biyu sai ce ina wane ne sai aka shayar su bashi da lafiya sai ce tuku tashi mu je in dubo shi wannan yana nuna maka kaskan da kai irin na manzon Allah amma wani ya girma wai shi ba zai iya ziyarta ma'ana na ƙasa ba yana ganin shi babba ne to ka manzon Allah ne ka kai manzon Allah ne baka kai ba to duk wanda ba shi da irin wannan halayyar baya kwaimaceciya da manzan Allah an gane da kyau ko shi yasa shi manzan Allah mutum ne ko a zaman majalisi ka zo ba ka gane shi dan ba a sa mai shimfiɗa ta daban da kowa shimfiɗa manzan Allah kamar kowa ce inda kada yake gane manzan Allah dan sau da yawa larabawa sukan zo na ƙauye da jafa'in su za ce hal minkum muhammadu gashi duk mutanen a zaune sai ta a cikin ku akwai muhammadu saboda ba shi da wata shiga ta daban ba shi kuma da wata shimfiɗa ta daban kawai inda za a ce masa da wancan wanda yake a kishin gidan shi ne kaga tawazu irin na manzan Allah ko haka manzan Allah hajjaki yake hawa kuma ya goyo amma wani baya ɗaukar mutane a motar sai dai zai ɗauki mata eh zai ɗauki ma'ana baby ladies amma banda menene namiji Allah ya so yake kai ma haka za a ɗauki yarka wallahi ba kana ɗaukar yan mutane ba kai ma ta kautar za a ɗauka saboda haka ka tsare a tsare naka kamata ka bata ƴaƴan wasu a bata taka ka bata matar wani kai ma a bata taka ai na ba mu misali jiya ko yadda wannan mai shago ya kama hannunta ko yana koma gida sai ta da masa tana kuka ta ce wallahi mai ruwa ne ya kama hannuna ya ce la haula ashe da nayi sama da haka nema da ammuni eh to wan wan kenan ko saboda haka duk in kana son ka zauna lafiya to ka kiyaye ƴaƴan mutuncin ƴaƴan wasu amma ba yadda za a yi me amfanin aure ne ma ba dan ya baka kariya ga iyalinka ba amma za ga mutum wai yana aure yana tsallaka katangar da ba tashi ba kana cin haram kuma ka je ka kwaso ka maya maya ka kwasa mata ba abin kenan ba kai kana ganin ai personal taka ce ƙarya ne karuwa ce fa duk wanda za ta kula ka a wajen to karuwa ce ba ta da wani gate ƙarya ne kawai iya kuɗinka iya shagalinka yadda take maka wannan zakin bakin goma in yi na wani ba ta tana kano tana abuja ta yi ma kai dan iskan karya ne dan gari ne kaɗai kawai da babban dan iskan ma kano zai kai ta kawo mata gida wani ma ya kai ta abuja wani ma ya kai ta saudiya ma ko ba za ta ce amma kai kaɗai ne saboda haka to tsoron allah to wannan dai shine abin da yake sunna in an yi sallama to abin da ya kamata a nemi izini wannan mu'amala ce saboda baka san halin da mai gida yake cikin gida ba kar ka fada mishi kuma in ya amsa bai ce ka shigo ba kar ka ga laifin shi to to kaga wannan ya koyar da mu kenan ba jin damuwa ba jin bacin rai dan mene ya sallama a gidan wani yana ji na bai amsa ba yanayin da yake ciki ne baya son ka zo kuma me ya amfanin gidan tukunna gwauro yana da wannan mutuncin ne up ai gwauro ma kawai da ka kwankwasa kawai burma ɗakin kawai shiga yau daman shago ne ai eh shago ne daman shaka kamo shi ne gwauro abaci da gate ko ba haka bane ba goro ba shi da wani gid to kaga kenan amma wanda yake da gida da tsari to ai kariya ce a gare shi me sutura kenan ai shine sutura wai mutum ne yazo ya wuce da leda haka yazo zai shiga gida sai ya gaisa da mutane haka wanda me ka samu ne a leda haka sai ya ce ashe leda ba ta da amfani kenan eh ya ce me me a leda ya ce to ashe ba ta amfani ba kenan yau riko a hannu mana ai dabo da irin ku yan kwarmutu da mana sa a ledar yau inda zan faɗa ma kuma to me kenan ai sai in riko abin kawai tun daga kantin kawai riko shi hannu in ma dan balanguna ne ko kalata kawai na kunzo kawai rike hannu kawai in huta da tambaya a'a to kuma na riko abu a ledar boye ka zo kana tambaya ta wai me me a ledar a'a ba shi da amfanin faɗa maka ai to Allah ya mana gam da katar to shine Allah ya ce kada ku shiga har sai kun nemi izini har sai kun yi kun yi sallama kenan ko ka fara kai sallama sannan ka nemi izini ko ka nemi izini sannan kai sallama kowanne yayi daidai Allah ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun ku bi wannan ka'ida shi yafi alkhairi a gare ku domin kar ku je ku ga abin da ba daidai ba ba haka bane ba akwai shigar da mutum ko ba tsiraraye ba bai san a ganshi shi ba haka bane ba saboda gida sutura ce wani wani Allah ya sa soyayya ta sautar dukun dukun da ita ko ba zai so ka ganshi haka ba ko ya sa dan guntun gajeren wandan shi ba zai so ka ganshi haka ba ko ya sa wasu kayan bacci zai so ka ganshi haka to duk amfanin sallama kenan ko kuma kawai yanzu lokacin tadi yake da iyalansa kawai kai kuma ka ce ka kama ziyara a in kai sai ne shiru in ka gaji kai gaba ka gane ko in na gama ma hada a majalisa ko ma hada a wani gurin wannan shine amfanin gidan kenan amma sai ya zama cewa kawai in ba amsa maka baranka ya baci kai baka ji dadi ba wannan ba daidai bane ba amfanin sallamar kenan in an baka dama ka shiga in ba a baka dama ba ka tafi shine Allah ce fa in lam tajidu fiha ahadan bima'ana idan ba ku samu kowa ba bima'ana ba amsa muku ba kenan bima'ana kun yi sallama shiru ba amsa ba an ji ba amsa ba ko ba kowa din to ala tadkhulu ha kar ku shiga shi yasa ku ga Allah ce salasu auratul lakum ko lokuta guda uku manzo Allah ce al'aura ce ba a zuwa mutum a wannan lokuta ba a kai ziyara saboda lokacin lokacin hutu ne to kawai zaka zo mutum lokacin hutu ba daidai bane ba sai ka kade masa jin dadin shi saboda haka ko zaka zo to sai ka zo lokutan da yake ba saukin sha'ani ne wanda in ka zo baka takura mishi ba to Allah ce fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum kar ku shiga har sai an ba ku izini an gane ku har sai an ce ku shigo in an ce ku shigo ku shigo amma in ba ce ku shiga ba kar ku shiga Allah ya ce wa in qila lakum ko in aka ce da ku ku koma wa in qila lakum rji'u in an ce ku koma farji'u ku koma sawa'un wannan an faɗa muku da baki ne ko kuma shirin shi ma amsa ce ai in kai sallamar in shigo akai shiru hasa uku me ma'ana kenan ka koma kenan bi ma'ana an ce ku koma a fahimta ne ko kuma an ce ku koma ne da baki wa alaikumus salam adala imin uzuri sai an jima in na fito shikenan ko dai ya faɗi wannan kalmar ko ya shiru in ya shiru kai kuma kaka ga ya wulakanta ka addini ne haka ta yi ma yin maganar ma a yanayin ma baya so an fahimci abin da kyau ko dan ba dole ka ce to me yasa baka faɗa min cewa kana da uzuri ba dole sai ya faɗa maka aikin amsa maka ɗin da ya ko ya amsa a ciki ko kuma kinci aka shigo ɗin ya nuna yana cikin wata larura ne bai san ka shigo mishi wata rana sai imam bukari ya kawo a diyar wata hadisi ingantacce manzo Allah yana zaune a cikin gidansa da ɗan abin da ya ɗaura kwarjallarsa a jikinsa kusan cinye manzo Allah ma da tana buɗe sai na bakar ya sallama ya nemi izini aka ce shigo manzo Allah yana a kinsa haka bai jara ba umar ma haka can na uku da aka yi sallama aka ce usman sai ce ku ce ɗaya sai na umar ba sirkinsa ba ne ba abubakar ba sirkinsa ba ne ba to amma me yasa usman sabai suka ce ka san su ba sa ganin zaro sai sun kaza kana wannan yanayin kace abubakar ya shigo ya sallama kana wannan yanayin kace umar ya shigo ya sallama amma ana ce maka dan affan ne kace ya tsaya sai da ka kinda kalbi cinyoyinka sai ya ce wa kaifa la astahi mimman tastahi minhu al malaika yace ya bazan ji kunya wanda malaiku kuma suna jin kunya shi ba shi ce shi yasa da gyara kenan kaga akwai abin da ba tsiraici bane ba amma ba za ka so wani ya ganka haka ba ko abokan naka ma hawa hawa ne akwai wanda abokinka ba matsala wala Allah kun yi kai da gindima a katifa daya haka ne lokacin kuna kwanan shago to kaga wannan baka da baka da damuwar shi wannan abokin kuma tayo na sana'a ne ko na gurin aiki kaga akwai dan sauran menene nauyi amma wancan an yi gwaramniya wannan ya an irin kwance nan ta shago wannan ya ci wake wannan ya ci wake an ta yin ta to kaga ai wannan ba matsala kowa ya san dan uwan shi amma wannan ka riga ka yi kilin ka zama wani wajen sana'a ko wajen aiki ya haɗa ku to kaga ai ba za ka so ya ganka a wani irin wannan shigar ba to kaga abokinka ne amma dai akwai mataki mataki Allah ya ce wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne akan ku bimana azka lakum yin hakan shine mafi tsarki ba za ka ji kaikayiwa ne ya ganka a wani ne da baka bukata ba wallahu alimin bima ta'maluna Allah yana sanin abisa dukkanin ayyukan ku wannan dokoki da muka dora muku akai kuna yi ko ba ku bi ko kuma kawai gaban kanku kuke yi kenan wannan yake nuna mana in an haɗu me ake yi sallama shi yasa manzo Allah ya ce afashu salama bainakum tadkhuluna jannata bi salam bi mana ku yada sallama a tsakaninku za ku shiga aljanna da aminci ba wani sunan Allah da ya saukawa bayi suke ta mu'amala da shi irin assalam duk lokacin da kai sallama kamar da na faɗa mana kwanakin baya akwai mai lada goma akwai mai ashirin akwai mai talatin in kun yi musafa kuma kun haɗa hannu to zunubanku yana zuba har sai kun saki hannun juna an gane ko kuma haka manzo Allah yake gaisa da sahabban shi shi yasa ba wani mai girma da ba zai gaisa da mutane ba wannan gargajiyanci ne da al'ada ta banza wadda ba ta musulunci ba amma al'adar musulunci duk girman babba bai kai manzon Allah ba abin da yake aladabi dai aka ce kai karamin kar ka fara bashi shi ya fara baka a kai kuma babba kakka masa rowa an gane ko kai kuma yaro in ya miko cafke an gane ko tunda hannunsa bai kai hannun manzon Allah ba kimarsa ba ta kai kimar manzan Allah ba ina fata an fahimci abin da kyawu to kullum mu ke ganewa kwaikwayon manzan Allah shine samun salama a rayuwa rashin kwaikwayon manzan Allah ba shine burgewa ba eh lalle ne dole a girmama babba kuma a mutunta babba in za a yi magana a yi magana kasa kasa in za a yi magana kai a kasa in za a yi magana kar har ido da shi duk wani girmamawa ce babba na magana ba a san kana fuskantar shi ido fuska da fuska an gane ko ko yana magana kame kir wannan ba kunya a ciki babbai na magana ka da kanka kasa in ya faɗa ko ba daidai bane ba to ka ba hanyar da ka warware magana amma ka kai sa insa da shi duk wannan ladabi ne to kun ga sallama alkhairi ce shi yasa a sunna manzo Allah ce ko da bishiya ce ta sake gilmawa tsakanin ku bayan kun yi sallama ku sake sallama ba ta yawa sallama ba ta yawa an gane ko shi yasa manzo Allah ya ce yusallimu qalil ko ma'ana kathir al qalil bi ma'ana na sama na haye zai wa mai tafiya ƙasa sallama mai tafiya ƙasa zai wa nazarin sallama an gane ƙaramar jama'a za ta yi babba an gane ƙarami zai yi babba to haka yake to kai kuma idan an maka ka amsa shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda kai mai sallama bai amsa ba to wa'anda suka fi shi alkhairi da albarka sun amsa maka sune mala'iku so da ka babu wani girman kai ba ka kai girman manzon Allah ba in amma sallama ka amsa ba wani wannan bane sai ga mutum wai wai wai dan me za a miki mai sallama a mai da shi wani yaro to kaga wannan jahili ne bai fahimci addini ba wannan sallamar in kai kai wancan matakin 30 shi 30 in kuka hada hannu kuma duk zurban ku suna zuba kamar yadda ganyen mashiya buce ce yake fita daga ma'ana gan reshen sa to me yasa ba za mu sallama ba armana mu je laysa alaikum laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra masjid فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون نعم الله يقول ليس عليكم جناح باب ليفي أكمكم bima'ana babu ku saba Allah ba an tuduk an tadkhulu biyutan ghayra maskunatin ku shiga gidajen da ma gidan zama ba kamar ma'ana white house naka ko wani sto naka ko wani gida kana aje kayan noma a ciki shinkafa ce masara ko makamancin irin wannan to wannan Allah ya ce babu laifi gidajen da ba gurin zama ba fiha mata'ul lakum akwai kayayyakin ku a gidan ku shiga ba ku yi sallama ba wallahu ya'lamu ma tubduna Allah yana sanin abin da kuke bayyanawa wa ma taktumuna da abin da kuke boyewa shi yasa manzo Allah ya ce yana daga cikin alamun tashin alkiyama ya zama na baka sallama sai ga wanda ka sani a ce sallama sai ka san mutum zaka yi ta alamun tashin kiyama ne dan manzo Allah ta afushu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku za ku shiga aljanna da aminci amma yanzu ta zama sai yar gari sai wanda ka sani sai mai matsayi ake wa wani kuma yana ganin cewa ma yafi karfin sallamar Allah ya sauke na'am
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
Allahu akbar wannan fa shine musulunci musulunci ba abin da ya bari komai ya hada sai dai in baka sani ba Allah ya ce wa qul ko Allah ya ce qul lil mu'minina Allah ya ce ka fada wa mu'minai ya rasulullah yaghuddu min absarihinna suke rufe idanuwansu eh na absarihim suke rufe ma'ana ganin su da komai za a bude ido far a kalla ba wa ya fazo furujahum kuma suke kiyaye ma'ana farjojinsu zalika azka lahum yin haka shi yafi tsarki a gare su inna allaha khabirun bima yasna'un Allah masani ne mai ba da labari akan ayyukan bayi Allah ya ce wa kullil mu'minati ya rasulullah ka faɗa wa mu'minai mata yaghdudna min absarihinna suke rufe ma'ana ganin su wa yahfazna furujahunna kuma suke kiyaye farjojinsu wala yubdina zinatahunna kada suke bayyana kayan adansu ko kuma kwalliyarsu illa ma zahara minha sai abin da ya zama dole babu yadda suka iya Allah ya ce wala yadribna bi khumurihinna ala jubihinna bi ma'ana su buga mayafansu tun daga sama har ƙasa ya rufe baya da gaba da kuba kubi baki daya wala yubdina zinatahunna kar su bar adansu ya fita illa libus kar su bar adansu bi ma'ana a ga kwalliyarsu illa libu ulatihinna sai ga mazajensu aw aba'ihinna ko ga iyayensu aw aba'i ulatihinna ko kuma ga iyayen mazajensu au abna'ihinna ko kuma ƴaƴayensu au abna'i bu'ulatihinna ko ƴaƴayen mazajensu au ikhwanihinna ko kuma ƴan uwansu au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu au bani akhwatihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu mata au nisa'ihinna ko matan ƴan uwansu ko ma'ana ma'ana mazajen ƴan uwansu au ma malakat aymanuhunna ko abin da daman su ya mallaka ma'ana na kuyangu au tabi'ina ko kuma irin yaran nan shamajika shamajika ko kuma ƙanana wanda ba su gane komai ba ghairi ulil irbati amma ba masu sha'awa ba minar rijali daga cikin mazaje awi ɗifil ladai lam ya zaharu ala auratin nisa ko kuma yara ƙanana da ba san me tsiraici ba wanda in sun gani ma ba su iya bada labarin komai ba Allah ya ce wal dribna bi khumrihin bi arjulihinna ko wala yadribna bi arjulihinna kada suke tafiya suna kada kafa a matan da suna sa munduwa an gane ko a nan ma'ana a can ƙasa saman ma'ana idan sawu saboda haka in suna nufin shegantaka an zo wuce a gurin maza sai a yi taku aka kartaccaccaccai ma'ana dan maza su kalle su su ga kwalle su to shine Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna kada su kabbaga kafafuwansu a ƙasa dan liyulima liyulama ma yukfina min zinatihinna dan su nuna wa maza abin da suka boye na karau da suka shiga wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah ba kidan ku ya mutane ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna dan kula bauta to kanga duk wayannan menene dokoki ne tsari ne shi yasa musulunci ba abin da ya bari musulunci a kasuwa musulunci a gona musulunci a office musulunci a gurin taro musulunci a gurin siyasa musulunci a ko'ina shi yasa duk wanda kaje in kaje masa magana zai ce wai wai nan ma akwai musulunci akwai musulunci ba inda ba musulunci kuma dole maka magana musulunci ko fir'auna ne baka mukami dole za a maka magana musulunci ba dai karshe kenan ba wai wannan ai siyasa ce kaga balidi wai wannan siyasa ce ai siyasa daban addini daban in ji waye addini baya taba rabuwar dan adam gwargwadon minti daya Allah kamar daga mutakatar to anan Allah ya ce ba mu doka Allah ya ce kullil mu'minina ya Muhammad ka faɗa mu'minai suwa kenan maza ko ya min absarihim suke rufe ma'ana idanuwansu kenan in an ce ka rufe ganin halal a ga ganin haram ba za a ce ka rufe idanka don ganin halal ba ko a ka rufe idanka wajen ganin menene haram wannan kuma rufewar ya danganci kai tsaye dai abinda zahirin nasin yake magana shine karka kalli al'auran mata amma wannan aya ta kunshi duk abin da yake mara kyawun gani duk abin da yake mara kyau karka kalle shi Allah ya ce kuma wa ya hafa zufuru jahum bi ma'ana ma'ana kokarin dakila ganinsu kuma su kiyaye farjojinsu annan gurin ɗaya daga cikin magabata abul ali yake cewa kullu ma fil qur'ani min hifzil farji fa huwa menene an zina wal haram illa fi hadha al mawdi fa innahu yace duk abinda Allah yayi magana akan hifz a dangane da ma'ana a ƙur'ani to kowane guri da Allah ya magana zina yake magana amma a nan gurin ne kadai ba zina ake nufi ba karka ba al'aura a kalla yake nufi an gane abin da yake nufi cewa duk inda kaga amana hips hips kamar can ayar da Allah ya karanta muka karanta a farkon surar da muka karanta ta farko an gane ko tad aflahal mu'minun kaga ai daga ciki akwai inda Allah ya yabe ma'ana masu kiyaye menene farjojinsu to yace duk a Qur'ani duk inda kalmar al-hibs ta zo tana nufin kar ai zina amma a wannan gurin ne kadai da ta zo ake nufin karka ba al'auraka akalla kun fahimci abin da ke ku kenan da Allah ya ce ka faɗa muminai su rufe idanuwansu kuma su kiyaye menene farjinsu bi ma'ana ai kasa bari akalla ba kasi zina ake magana ba Allah ce zalika azkalahum wannan shi ba tsarki a gurin su kenan buɗe tsiraici da gangan la'anar Allah ce kallon tsiraici da gangan shi ma la'anar Allah ce shi yasa haramun ne ka bar tsiraicin ka haramun ne kai kuma ka kalla shi yasa duk mutum mai mutunci Allah ya karrama shi to bai kamata ya wulakanta kanshi ba ko da ido ne ya kai ka fara kaga tsiraicin namiji sai ka kawo da kai balle namiji za ka ga a kuruci ana wani wasa na yara ko na gabarewa tilla ƙasa da zakadance na gabarewa ko sai gyara zaman shi to an yi wawan zama kenan eh da kadance na gabarewa tilla ƙasa gane ko shi kenan kowa sai ya gyara zaman shi eh to kai zo wala Allah ko wannan ya ya bule ne ta kasa ko kuma an yi wani abu kaga wannan alkunya ce sai ka gyara to kaga kenan ashe ko a da ɗabi'a duk da namiji dan uwanka ne baka son ka kalla ba wani abu mai abin kallo a jiki to haka ma in mace ce min babu aula shi yasa a ka'ida da al'auran namiji da al'auran mace haramun ne ka kalle su shine to Allah zai ba mu dokoki a nan gurin yake cewa kuma wa kullil mu'minati ka faɗa wa mu'minai mata ya rasulullah yaghdudna min absarihinna suke rufe idanuwansu ga barin kallon haram amma in kallon halal ne fa za ta karanta qur'ani za ta karanta hadisi ba za ta bude idanta ba za ta bude za ta kalli ɗanta za ta kalli mamanta za ta kalli mijinta a soyayya ba za ta bude ba za ta bude ashe me aka hana ta kalla salaici wa ya fasna furujahunna su kiyaye farjojinsu bi mana su kiyaye kar su bar su a buɗe shi yasa manzo Allah ya faɗa daga cikin ma'ana sifofin mutanen banza ko yace kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnamatil buqatil ma'ila wannan ba za su shiga aljanna ba ƙanshin aljanna ma ba za su ji ba Allah ya manzala ce kasiyatun amma ariyatun ga su sun sa sutura amma kuma tsirara suke kamar yadda matanmu ne suke da yan mata za a ganta ta sa sutura gwanin sha'awa amma menene tsirara take kaga da asma binta abubakar siddiq binta abubakar siddiq kanwar ma'ana ummu na aisha ko ya ummu na aisha Allah kara mata yadda kaga da tazo gurin manzon Allah ta sa wayansu kaya wanda kayan a ka'idar shari'a hijabi sai ya samu sufa guda takwas sannan yake amsa hijabi na musulunci dole sai ya zama ma'ana farfad yalwatacce kuma sannan mai kaurin saƙa sannan ba kalar tufan maza ba ne ba ba kalar tufan mata ba ne ba sannan tun daga sama har ƙasa an gane ko sannan dai kuma kalar kayan waɗanda Allah ya fushi da su ba nawa na faɗa to takwas ne dai duk wanda ya duk sharɗin da ya halal da wannan to sharaɗin bai cika hijabi ta ba ma'ana hijabin musulunci ba sai ya zama ma'ana a yalwace ta yadda ma'ana ba zai ba da shef ɗin mace ba kuma sai ya zama saƙar kakkaura ba fale-fale ba yadda kuma zai ke ba da surarta daga baya sai manzo Allah ya ce mata ya ce mace mata ya wannan hijabin naki tace ayar rasul ai tun daga sama haka sai yake sai ce a'a tace to ai ka gani sai ya ce fa illam takun tasib fa innaha tashif yace fa illam takun tasif in kina ganin cewa ma'ana hijabun ma'ana bai kama ki ba yana fidda surar jikinki amma fa innaha tasif amma kuma ai yana siffanta ki za iya samun mai kauri ne amma kuma ya kama jikinta kenan ana son ya zama ma'ana mai kauri kuma farfar mai yalwa gashi da kaurin saka ba share-share ba kama wannan mai suka ce masa material ba irin ƙiran material ba ne ba sannan kuma ma'ana bai kama jiki ya yi ma'ana ya fi da shef ba sannan ya zama kuma tun daga sama har ƙasa ya zama ba irin na arna ba ba kuma irin ma'ana su kayan maza ba sannan ya zama ba turare a jikin shi da sauransu sannan sai ki tafiya kuma gefen hanya kuma kina kallon gabanki wannan shine tafiyar mumina akan hanya mumina ba ta kallon can gabanta can a gabanta in za su kafa take kallo kuma tana bin daman hanya ne an gane ko wannan shine siffar tafiyar mu'mina to shine Allah subhanahu wataala yake faɗa mu'minan mata mata anan umarnin Allah yake ba su cewa ku rufe idanuwanku ku kiyaye farjojinku bi ma'ana kar ku ku kiyaye ma'ana farjinku kar ku bari a ganshi wala yubdina zinatahunna ya ku mata kar ku yadda ku bar ma'ana ku kalliyarku a ganta illa ma zahara min ha sai fa abin da ya bayyana dole to anan malamai suke sabani da sa'id bin jubair da wasu daga cikin malamai suka ce wannan da Allah ya ce illa ma zahara mina sai abin da ya bayyana daga cikin da sa'id da wasu malamai suka ce mana alwajhu wal kaffani ana nufin fuska da kuma tafukan hannu biyu wannan shine fahimtar su cewa mace ta rufe ko ina ba inda aka ba ta damar ta bari abu dai sai hannaye da fuska wannan fahimtar su kenan ra'ayin su kenan ibnu abbas Allah ya kara masa da ce alkuhulu والخاتم والخضاب في الكف shi kuma ya ce abinda ake nufi illa ma zahara minha shine ma'ana kwallin idanta da kuma zobanta an gane ko na hannu sannan kuma da kan yan yatsinta kadai inda take sa lalle ibnu mas'ud Allah ya kara masa da kuma ce mana al-thiyab bi ma'ana in ta sa hijabin to dan abin da zai sauka ƙasa wanda wala Allah hijabin bai yi kwaba ba to shi ce shine abin da ake nufi kun ga magana nawa kenan uku kenan dai dukkaninsu baki ɗaya duk abin da ake bukata ga ya mace ta yi kwaba ɗin jikinta shi yasa manzan Allah ya ma a sunna so ake manzan Allah ya ce tarhihi shibran ana son mace ta zuba hijabi tun daga sama har ƙasa to a samu ɗani ɗaya ma yana jan ƙasa shine ka'idan ma a samu ɗani ɗaya bi ma'ana yana jan ƙasa sai asma take cewa to ayar sula zamu in yana jan ƙasan ai za mu shiga gurin da ba shi da kyau manzo Allah ce in kun shiga gurin da ba shi da kyau in kun ja shi guri mai kyau kuma ya tsarkake wancan an gane ko saboda ka in ko ba haka ba to sai ku sa socks sai ku rufe amma yanzu kaga in wata na sai ake mata kalaman banza bayan Allah ne da manzon sai ya faɗa sai ga ana ja ana jifanta da kalai ana jifanta wata ma ana ganin ta ma kamar wata na sa hijabi dan mummuna ce shari'a ce kamar yadda manzo Allah yake magana akan wando ne manzala ce idarul mu'min nisfu sak wanda mu'mini rabin kauri ne in ya zama labudda ba zai rabin kauri ba to kar ya wuce idan sawu ma asfala min alka'abain fi nar abinda yake kasar idan sawu yana wuta amma sai ka ji mutum yana wulakanci yana cin mutuncin sunnar manzon Allah ka je karanta hadisin manzon Allah kana zagi mutane a banza a wofi ba daidai bane in kai ba kai wani kuma ya kar duk wanda ya aibata ma'ana sunnar manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah ne gwara ka aib kamar da ka san ba aibata mutum a halitta ka ce ɗan baƙi ko mai idan ‘yan cana ko mai keya ko mai hanci iri kaza wannan Allah kake wa ba a kenan tunda shi yawa kansa a kasuwa ya sayo Allah ne ya so ya gan shi haka kai kuma kana aibata shi to in aka ce wannan sunnar manzon Allah ce to ka bi in ba za ka yi ba kamar mai yi amma ɓatanci da magana kalli ya sa wannan kanin shi ba ka ake cewa ba ko ya sa wannan kanin shi manzon Allah ne ya ce hadisi ƙoro-ƙoro wanda mu'mini rabin ƙori ne in ya zama labudda minhu kai ya wuce idan sawu amma duk a wandan da ya wuce kasa da idan sawu yana wuta kana san manzo Allah kuma ana faɗa maka sunnar manzo Allah kana aibata mutane da ita gwara ka aibata shi da halinsa amma kar ka aibata da sunnar manzon Allah ko ka zo ka ci mutuncin gemu mai gemun bunsuru kaga wannan wannan manzo Allah ka wulakanta manzo Allah ce aqul liha wa qasu sharib manzo Allah ce ku cika gemun ku ku rage gashin baki yahudawa ne suke aske gemu suke barin gashin baki manzal ce khalaful yahuda wannan sara mu'minai ku kuma ku saba yahudawa ku bar gemu ku rage gashin baki yanzu ma gemu abun wulakanci ne to kake zagi in ka wulakanta gemu masu gemu kamar brush kaga wannan wulakanci ne in ba za ka yi ba to karka shiga wani fage kuma daban sai kai mutum magana ai sunnan manzala na da yawa akramakumullahu warai sunnan manzala da yawa kuma laifi ma na da yawa saboda ka ya kamata mu tsoron Allah duk wayannan mu je mai karatu mu je mai karatu wani kawai saboda baya son ka sai aibata ka da wani aiki da kake yi alhalin bai san wannan ba manzon Allah ne ya ce ai kamar yawo ne kai ba hula manzon Allah bai taba bai taba ba za ka taba ganin kan manzon Allah haka ba ko da hula ko da rawani musamman a sallah sa akai ma salla rasulullahi hafiyar ra'askat manzon Allah bai taba sallah kan shi ba komai ba in ba hula akwai rawani amma kai kullum kana sallah kanka ba hula kuma ayi magana kace kana son manzon Allah su bayan Allah wayannan sunnonin su ya kamata mu rika shine sunnar fa shine son manzon Allah fa to manzon kudi za ka gidan manzon Allah balle a ce son manzon Allah ko gonan manzon Allah zaka je kai kai noma eh wayannan sunnonin su ne sunnar bin manzon Allah su ne kuma son manzon Allah amma bai kamata ka aibata su ba kuma ka je ka yi karatu kar ka zama sakarai kawai sai ake dora ka ake kembera san manzan Allah dole yana tafi da menene dabbaka sunnar manzan Allah kuna ganin sahabbai duk abin da manzan Allah baya so ba sa so duk abin da baya so ko an kawo naman damo manzan Allah ce ba zan ci ba suka ce haramun hu haramun ne ce a'a mu dai babu a garin mu shi yasa ban saba cin shi ba sahabbai suka ce mu ma tun daga nan ba ne ba naman damo har abada me yasa kawai saboda manzo Allah baya so to wayannan suna bin manzo Allah ire iren sunonin wannan ma ba na dole ba kai kuma an ce kai kana kin yi a ce ka ce sunna nawa nake yi wannan kuskure ne ka san kuma a wacce Allah ne jikanka sai ka ce ai ina kaza wannan da kake din Allah ya karba da haka kake zamanin kana yi da yawa to sunna nawa ce kuma sunna nawa nake wa'ancan din da kake kana da tabbas Allah ya karbe su zunubi ne fa kake da garanti idan kai Allah ya karba an rubuta maka zunubi amma ibada fa kana da tabbas tun da ka balaga zuwa yanzu idan an ce ka rantse da Allah an karbi sallar sati guda zaka iya rantsewa akwai wanda yasa a cikin ku nan ya rantse cewa an karbi sallar sati guda tashi to amma kake daga kai haka yi kaza sunna nawa nake aikatawa dan kaza ban yi ba sai me kuma sai in shiga wuta to wancin da kake din an karba a'a kai da baka da garanti ma sannan ka zo har kana koma wai kai kaza kai kaza kai kaza an ce ma naka ne tukunna an bakan an sa maka ladan ne kwangila kai fa ba a biya ka ba baka ma sani ba sai an je an yi sakin tukunna aikin yayi ko bai yiwu ba ba sai ya za a biya ka kudin ka ba tukunna to ma ba amma je an gani ba tukunna yayin balle a biya ka so mu ji tsoron Allah to shine Allah subhanahu wataala ya ce illa ma zahara minha wa'annan malaman suka ce sai wannan to wani zai ce to kuma an yi magana fiska to kuma gashi ana sa ma'ana niqabi malamai suka ce sa niqabi ba dole bane ba ana sa niqabi ne idan gudun fitina akwai fuska mai jan fitina to in dana da irin wannan arifi an fahimci abin da kyau ko amma sai ga wasu abu abin mamaki sai ganta da gele kuma da niqabi kuma hada tarbi a hannu wannan sai ka je Kano eh sai ganta ga gele an gane ko ga gele kuma wai ga niqabi kuma da kafafuwan fata hau babur wani alama sakar mijinta ne dauko ta kwanaki haka na haka na bi wani a mota na kasa hakuna cewa la kai ba kai dai baka da kishi yau ko haka nace ba ka nace kalli kaurin matarka kuma ga ga ni kabi a fuskarta na faɗa masa bakan magana ne gawa to ai sokanci ne sai ga mutum wai ya dauko matarsa wai ta sa ni kabi kuma gele ne a jikinta kuma duk kaurinta a bude me kenan ai in za ka ɗauke ta babar ka ce sa dogon wando kuma ta sa socks ko me ya faru dai da izinin Allah kafin ta tsire ce da wahala amma ka ɗauko ta ga ta sai wani fallan zani duk ƙorinta a buɗe kuma don munafinci an sa hijabi kuma har ga tarbiya hannu ai wa'anda suka ce ma ya halatta rike tarbinta suka yi a gurin ibada kaɗai suka ce tafiya kana jan sama wannan riya ce wa kake nunawa suka ce gurin da kake ibada nan kaɗai za ka riƙe sarabinka amma ni da ya zo sallah sama an sa shi a gaba an gama kuma an tafi ana wannan ko an rataya a wuya duk wannan shirme ne wa kake nunawa satar binka a aljihu in kana da bukatar ka ja an gama sallah ka ɗaukai ka iya zikirin kana gama ka mai da kayanka in kana ra'ayin jan carbin ma kenan ko ba haka bane ba ina fata an fahimci abin da kyawu amma ka zo kana tafiya kana wani wa kake nunawa mata ga sana'a Kano yanzu da yawa tarbiyyar zikiri suke yi Allah so ki to shine Allah yake cewa illa ma zahara min hako walidribina bi khumurihinna ala jubihinna lalle ne su zuba ma'ana khumur din su mayafin su duk ya rufe ma'ana gefan su baki daya wala yubdina zinatahunna kada su bari adan su ya fita illa libu a gani illa libu ulatihinna sai fa ga ma'ana mazajen su dama al'aura biyu ce akwai al'aura mukhaffafa akwai kuma al'aura ma'ana mughallaza akwai al'aura mai sauki akwai kuma al'aura mai kauri to wannan ana magana al'aura makaffafa ne ma amma dama magalla za ba mai iya ganinta a duniya sai mijinta a wannan makaffafa shine ake magana an gane ko cewa za ta iya bayyanawa me kenan wa'annan da za a lissafa za su iya ganin ma'ana sarkarta a wuya za su iya ganin awalwalan hannunta za su iya ganin ma'ana tafukanta su ma wa'annan da aka faɗa abin da kaɗai za su gane kenan ko ubanta ko uwarta ba za su wuce wannan guraren ba duk abin da ake magana a kai za ta iya sa sarka ka ga wuyanta a matsayinka na ubanta a matsayinta na yarki a matsayinka na ma'ana yarka ko a matsayinki ma'ana na ma'ana uban miji ko kanin ma'ana ko kanin uban miji amma ban da kanin miji ban da wan miji wanda da wan miji da ni na miji kan tafiya ma daya eh duk ɗaya ne ba wani kanin miji kanin miji bala'i ne shi lokacin da suka yi manzo Allah ya magana ya ce suka ce ara'aita alhamu da ce kar ku kebe da mata suka ce alhamu fa kanin miji ku ce manzo shi ma mutuwa kenan ai ba wani kanin miji da kanin miji da kar ka bari wannan kanin kai yana shiga gurin matar ka sarar haka kar ka kuskura ko wani wani miji ko wanka ka ba kowa ya tuni gidansu kowa ya je gurin matar shi kawai in ba shi da aure kuma ka hada shi dama kai tsaye a zauna lafiya wa'annan kurakuran ana ake sa matsaltsali duk abin da ga shari'a ta hana akwai dalili an gane ko akwai dalili wannan kanin mutum ba za ka iya saka fa ya aura ko ba zai aure ba a'a yau nawa kai da yaya da yaya ya sakaci sai ka aure kawai in kuma kanin ka ya sakaci sai ka aure kai ba shikenan ba ko kuma ya wa ya mutu a ba kanin ko kanin ya mutu a bawa duk ba ana yi ba to kuma shikenan ba za ku yi hijabi tsakaninku ba Allah ya sauke to shine Allah ce illa li buulatihinna sai ga mazajen su aw abaihinna ko kuma gawa iyayen su bi ma'ana sai ga mijinki ko kuma ga wane ne ma'ana babanki aw abai buulatihinna ko iyayen mazajenki su wa kenan sulukai an gane ko aw abana'ihinna ko ƴaƴan su aw abana'i buulatihinna ko ƴaƴan mazajenku kamar ƴaƴan kishi kenan ko yawwa yace kuma aw ikhwanihinna ko kuma ƴan uwanku ke din ke matar aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwanku aw bani akhwatina ko ƴaƴan ƴan uwanku wancan maza ko kuma ƴaƴan ƴan uwanku mata can aw bani ikhwanihinna ƴaƴan ƴan uwanku maza aw bani akhwatina ko kuma ƴaƴan ƴan uwanku mata aw nisa'ihinna ko kuma ma'ana matayen ƴan uwanki maza an gane ƴaƴansu ga ƴaƴan ƴan uwanki maza aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abin da damanku ya mallaka suwa kenan ku yangu an gane wannan ku yanga babu laifi gawa kenan shi ma gabawanta shi ma iyakacinsa wa'annan guraren aw tabi'ina ghayr ulil irbati min ar-rijali ko kuma idan an ci at-tabi'ina sunan zaka tada kullun suna tare da manya amma su kawai a basu suke bukata dan a san musu ne ba wai wani abun duniya suke bukata ba kuma zaka sha'a bata dame su ba ta ma yanzu ba irin su yanzu in kai sakaki wannan galma-galman zai tsara maka aiki an gane ko shi na shi ma aka ce ma'ana gairu ulil irbati amma wanda ba shi da sha'awa daman ka dan auna shi wata rana in ka auna shi kana ganin kamar irin a gidan za ka gidan manya akwai su wani sha tara sha tara haka ga shi dai haka kawai shi in ka bashi in ka sallame shi da ya biyo ka ka bashi ya haƙura ba haka bane ba to shi ma sai mara sha'awa in ka gwada yana da sha'awa to ka taka masa birki awi ɗifil lalzi lam yazharu ala auratin nisa a ɗifil huna bi ma'ana yakan zo a jam'i yakan zo ma'ana a mafradi kenan an ce a ɗifil bi ma'ana yaro ko yara allazi lam yazharu allazina lam yazharu ala auratin nisa wanda ba su kai su gane tsareci ba an gane ko akwai su kanana amma nan ba na jin ma akwai su wai dan za ka ga san san tsareci irin yan kanana yaran nan wanda ba su jima da yaye ba yawa Allah ya ce wala yadribina ko bi arjulihinna li ulama ma yakufina min zinatihinna kada mata kuke buga kafafuwanku don a san cewa kun ɓoye wani abu na ado wannan kaga sanya munduwa a kafa ba laifi bane in a cikin gida ne in za ki sa ma ki fita to ya zama alfakun ba za ta kara ba don matan banza haka suke amfani da wannan dama don in sun wuce ba a ji su ba sai su dan buga a kalle su kamar sa turare ne an gani allah ya sauke Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ya ku mata ya kunji ko to ku tuba zuwa ga Allah abinda kuka yi na baya ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna dan in kun tuba za ku rabauta wayannan dokokin Allah ne tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa to assalamu alaikum warahmatullah na gama na dalaka tayi an gama sai Allah ya kai mu gobe أخرتي حسنة وكنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله